Thank you. الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقائد لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدريك يوم إلى بلادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم لكن إذن جنا وشيخنا مرسي والنبي نعم نمتذن تاشا ديني نعم نفج الداني إنني مولدي نتاح نعم شيخنا وأمن أبوه شيخنا لي وأبوه آه da sarki tare da wata ya gwada mu da wannan rana wannan rana rana ta yau na haji ko yau rana ta haji karshen wannan a zoke da duka a ke ko ga rabiyo ta sani ko hijiyar shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai ƙarshen watan goma ta cikin miladiyyar annabi isa alaihi salam allah ya azurfa mu da rayuwar yi a cikin wannan jiha ta kaduna a cikin wannan lokacin manta da kuma a cikin wannan jiha ce kuma kamar magani kamar shogo shaggwani yusufu kuma ɗan gwani shek muhammad rabiu wanda ya zaki kayan walidinsa tun kayan kokari ne a kafafon baki na nufin suna kuma taka kenan su hidima wa addini musamman babban gida shi alƙur'ani har suka tsufa ya zaci shekarunsa ya ke tsare ya ci karni guda a rayuwa yana hidima wa addini wannan alhamdulillah ga kuma babban hadisan sa shehu yusufu wannan yarita yaritan alhaji ko shi ma da yusuf a shi ma da mustapha Allah ya saka masa da alhai uba ne gare mu shi ne gare mu ga shi kuma ya zo ya jera kujera da mu sabila da tawazu irin nasu Allah ya kara masa tsawon kwana mai albarka sannan ga shi ma da mustapha ne diwani wanda na kan faɗa da yawa na kan ce shi Allah ya yi shi ne wato ya gwada wa al'umman musulmi ta musamman kasan mu ta Najeriya irin mazajen shehu bai shehu malam Mustapha kowa san ya da nuni da Allah ya masa amma kuma ku koma su gani na zahiri sai ka kirga mutum wajen duhu kafin ka samu irinsa wani himma da hidima wa addini da sadaukar da rai sai Allah ya saka masa da kai sannan muna tare da sharu bagamati kani ne na sarkin sharifai na bauchi gidan su sharifai ne jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam tun tarihi anguwar kuma ana kiransa lungu sharifai suna da wurin jikokin annabi ne Allah ya zaman su a garin bauchi sannan muna tare da Jadi Malam Hassan da kuma garkuwan dan sararin Bauchi da kuma wato Sayyidi Salman al-Fari a cikin kokarin kiyana kenan Afirka. Kama da ni ni na ga sarkin a kwanan rafin gora shi dan jihar mu ne dan lokacin da zama na bin sarauta shi malam ya diwani ya biya mu. da kuma limamin garin su Allah ya saka masa alkhairi da malam Nimiya da malam Abdul Karim da kuma limamin na malam Adamu da kuma limamin wannan gari da duk matsaya an gani duk wanda da shi na kira sunansa ba wallahi ya wuce matsayin ne shi yasa da kuma ainihin uban taro barista malam Khalid ko Allah ubangiji kike saka mana da alkhairi abin wato su iyaye da suka sun yi magana a gaban su ba da ji dace ta shi a gaban shi malam Yusuf da kuma shi malam Mustapha da jiwa ne da sauran maluma duka ce wani abu ba kuma ba wani abu sabo da da'a da abu na inda aka ci ita da rai al'adar ta ne wani sa'i tana son baƙon abu amma wannan manyan malamai abin da suke faɗa a cikin kashi dari ko ɗaya ma bari ya faɗan ana su ba amma ita rai wani sa'in tana son bakon abu ne duk daɗin abu rai kullum a ce ita ake wa duk daɗin sana ka ji wata rana ya ce ta ta zo ta ji wani bako amma bakon nan ba wai dan ya kai waɗanda ake cikin jira ba sai dai kawai dai za ta kyawun zato Allah kuma ya saka mana duka da alkhairi sha'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girman gaske shi ya sa wasu bayan Allah masu kan gagara magana a kan annabi yana da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzon Allah girmama wanda da maluman mu ne suka faɗa wa annabi wannan magana muka muka misali muka ce da shehu tijjani da zai ya faɗa masa haka ko maulana shehu ya zai hannu da waɗanda suke kiran kansu wasu musulmai ne da kalman kafirci wallahi za su hana sai daga taro irin wannan mamuna ya suna ce an kai annabin da ba a kai shi wai an ba shi matsayin Allah haka suke fada alhali hukumun da Qur'ani annabi bawan Allah ne amma Allah ya ce man ya ihi rasula fada kada Allah duk wanda ya bi wannan manzo hakika Allah ya yi da har ku ta hakiki ba Allah ya kawo na tsarkaka magana hakika Allah ya ce ba fata mun ya ba Allah ba hakika Allah ya ce mu ku ku ji ti ku Allah ka tabiu in kun zama kuna san Allah ku bi ni in ji manzon Allah haka Allah ya ce ku tsaya wa duniya duk wanda ya tsaya san Allah ya ce dan amma da Allah bawon Allah shi ne wakilin Allah shi ne wasu da tsakanin Allah da halitta duk wani abin ya gangaro daga halitta daga halaran Allah to Allah ne halaran yake karba ya sai ta abu ya tura wa annabawa ya sai ta har zuwa kan kudubai har zuwa kan bautaru akuradu nujababu har zuwa kan kuma kowa ma ya ji rabar shi sai ya ga mutum ko ya san wannan ko bai san wannan ba kuma annabi ma ya faɗa ya ce wallahu mu'ti wa ana al Allah shi ne ya barwa amma annabi shi ne ya rabawa da haka in ya baka alhamdulillah kuma dole ne ka gode mu wanda ya baka kuma yadda shi ka ne ke faɗa cewa da wani ne ba mu wani kuɗi ya wuce tsari da ni lallai ba wani tambaya za a yi wa ne da tambayi da masa wala ke kai da irinsa da duka misali kafirai a ce a duniya ko a Najeriya irin sa sai a ce da da an samu zaman lafiya har gyara ma kafirkin sa da a a ce da irin sa aka ce da an samu zaman lafiya sabiya da ya kawo kyauta a matsayi ya bayar to ne kuke da to da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya sani rayuwar da ake duk wanda ya zo duk wanda ya mutu kafin aiko annabi sai ka kan daga cikin ahli fakarai amma wuta ce wucewa tunda haka Allah ya faɗa ko hukuncin ala shafa hukurati ne ne ba ta ga kunni ha a bakin gaban wuta ake duk wanda ya mutu ne shi ce wuce wucewa Allah ya yi wa annabi tsani gurbin shi sallallahu alaihi wasallam ma mutanen ya ce man la yashkur nasa to la yashkur la duk wanda baya gode wa Allah ai baya gode wa mutane shi ba ya gode wa Allah sai da Allah baya ba da abu bawa mu ba tare da ce da wasila duk abu da daga Allah ba mu wani duk wani wanda daga ya zama wani ke tsara da lana ai wani ne gidan wani wani ne gidan wani sila ne kan sila kan sila har ka zama abu da ya ka ba amma babu wanda ne su shi ɗaya shi ne mai zaman kansa har ya zama wani abu ka ɗauki gwamna ko shugaban kasa ko minista duk wanda ya an ba minista ko gwamna ko ɗan majalisa ko wace ka samu yana da iyayen gida wanda ta tsaya masa kuma dole gode musu in ya ci da shi ne godiya wa Allah sai ya ka in ya kuma annan Muhammad sai ya ka dole ne mu gode wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wani ne shi shugaba yake ce bin nabi muhatta wallahi shukr bin nabi muhatta godiya ta fara ga Allah da annabi kuma dole dole ne a gode wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka lura kamar yadda yake malamin Mustafa ne diwani ya shara cikin karatun da zamu yi akan irin wato ya ja mana baituka akan irin wato rayuwar sahabbai da sai wa manzan da sai da manzan Allah in dai mutum yana karanta tarihi musulmi kuma in ya yi karatu a gurin bayan Allah na gari wallahi ne ga soyayyar da muke yi wa annabi idan aka gwama shi da soyayyar da sahabbai wanda suka rayu da shi ba wanda ake ce wai wani ne sa ba shi maulidi ba ya rage sai soyayyar da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gwama shi da na kamar akwai ne da babu kamar akwai ne da babu maryam ishara idan muka lura da na abubakar kuma yadda shekaru mustapha diwani yake alaƙa ko ji da sanya ne gida shaushe ku saurara ta ambaci su ji ku ce na abubakar wani shi ne ne biyu na kawai ma annan mamadu agogo da na abubakar ya yi su annan mamadu su ne biyu wanda ta wuce hankali kuma ta wuce kullum kuma na ya kama da duba irin zaman da ke yawo ko goda ka macijiya ne take ci annaba cinya sallallahu alaihi wasallam amma da ya ga kawai dan Allah sallallahu alaihi wasallam a jiki ya kuma ci gyaran jiki da ya fitar da annabi daga barci wannan wata ya tona macijiya ne take cizon sa inda aka yi kogo ya yi bin da ya gari wani sun yi gona ramu mai toshe ya gona ramu kada wani ake sami har saurara ne ɗaya ne kuwa ya sami duniyar da ya toshe a shi akwai mace da ya shi ita kuma ɗanki an da ya gane ta ta fi da duka ko ta gama zan Allah wasu malaman tarihi suka ce turuwar tsufa na da ya ɗauke a duniya wannan macijiyar ta zo ta shiga wannan kogo da ya hanci an yaba ƙarshe ne zuwa shi ne gida kada an kuma ya manzan Allah shi kuma ya zo mulki ma wannan abu ba wallahi tallahi wannan abu halitta ne da Allah sama da ba kauda ce ne ta je gun masoyiya ta san duk yau ne ya je gun masoyiyarsa duk wani abu ne ya na girmamawa ko kalma gayu duk wani abu ne ya haji duk wani abu ne ya haji ne ko daga ko ne ya zo dan tada kura ma sai kai ko da ran ya ba shi sai da wuri ya ai ya kama kan to ka auna mutum ne yake zaune da wata masoyiyarsa a kinnaka
ba ma kuna ma ba ba ma kuna ma ba wallahi ba ma kuna ma ba kinnaka ta ki zuwa jarsa wallahi ta ki je tala wani in yi tsalle ma ya haye ta amma sai na abu bakar shi ka Allah ya kara masa da mutunciya ne ba take kiwon da kuma an ce sallar da cikin shi ko bakwai zufa kawai yake hawaye na zuba idansa shi ne hawaye sai zuba a fuskan annabi annabi sai ya farka dama annabi na cewa da kai da jiko kai da jiko za ka san inna Allah ma'ana annabi sai mata menene yake ba ko menene annabi ne yake yake yake ta gona yake juya juya ne yake da kama daga yake ba mu shikiya amma shi ya gwamnati ya mutu ya kaga annabi na bacci da dai girman Allah mu auna mu gani ba ma tuna da alƙalin aura ba ka ɗan ƙara gaba a ce maka kana cikin hira da masoyinka wani ya soka maka allura wallahi ka tsara yi wala sai ka ji da da yadda ko ga ta yi wani faɗa maka wannan shi soyayya ko a tafiya da za a je biya sai ka da maka yi gaba sai ya tunani sai wani aje kullu ta baya ta ne sai ya dawo baya sai kuma da kai wani abu ko gaba ya koma ta gefe haka hannun ya tsara da ta kafin nan la ma'ana wannan wata irin kuriya to haka kuma ta dauki sauran sa hankali muna yau buga misali da mun yi fara a uku ko da sauran yaƙoƙi da hannun ya tura sahabbai yaƙi uku an sani an yaƙi ne da mutanen makka ko isawa suka shirya da kan ɗaukan fansa shari'a da abin da aka musu abada suka zo su rinjina sojojin yaƙi dubu uku annabi ya fito da mutum guda ɗari bakwai mutum dubu annabi ya fito da shi amma mutum ɗari uku shugaban munafai abdullahi ɗan ubangi ɗan salim san da aka zo da aka rayu gudu da shi ya ƙi wuyi kuma gudu sai aka bar mutum ɗari bakwai hamsin ɗari bakwai ɗin nan ke duka duka masu gawaci mutum ne amma su hamsin dubu uku nan masu gawaki suna kan doki suna kuma da kwakwa suna da keke mutum ɗari bakwai to ga aura yadda ce mutum ɗari bakwai ya je faɗa da mutum biyu haka ya kawo inda a cikin sakon ma wani wasan jari a hannun amma da za ka tara abin da ya faru a wannan yaƙi na abun mamaki an gwada yaƙi an sanya annabi ya kafa wasu ana kiran su romatu a kan tabboki a dutse yake ko mun yi nasara ko mun yi nasara kan bukar ku sauka su ko bayan sun ga farkon komawa an samu kariya daga fannin kafirai suka sauko sai su ko ga dama shugaban yaƙin a lokacin kwamandan yaƙin gaba ɗaya ba sarkin yaƙin na ɓangaren ƙorisha ba kwamandan yaƙin khalid bin walid wanda an ce lokacin da daga udu ya zaga ya zaga annabi ya kafa sojoji mutum ɗari bakwai ɗin nan ko dubun nan da annabi ya kafa su dubu uku an ce fara bin walidi ya san yaƙi ya san yaƙi kuma yana iya yaƙi a hawan barbe ya hau doki babu ragama ba linzami ba sirri ya shiga fagen daga ne sa'a ya fito yana iya kuma yaƙi da yawa ɗaya guda biyu ya koma kan wannan ya koma kan wannan sai tsabar bajinta amma da ya kalli filin hudun da an yake riba sojoji sai da yake cin da yake yaƙi da taɓa ganin matsanin yaƙi irin annan mamuru ba. Ba masanin yaƙi ba aka ce masanin komai da zai lalima komai da babu kamar sallallahu alaihi wasallam. Aka zo aka buga yaƙi aka samu karaya halittin da ma wuce ne da ke kama wannan duka su ko sabai wasu gani na tara tara farko ta gangaro sai lallaba ko ya hauka duka da aka da ruwan biyu masafai aka rude aka fice da gudu har aka zama an ce duka duka wanda ka zauna tare da annabi a mutum ɗari bakwai ɗin saura mutum bakwai saura mutum bakwai a mutum bakwai ɗin nan wani sahabi da ake kira sa'adu dan abi waqas sa'adu kun abi waqas ya mutum da ake tuna shekara goma sha bakwai shi ne yuguyin tsaya a jinda gefen da manzan Allah ya aka ta tsara aka ta faɗa aka ta faɗa mutum bakwai ɗin nan ba suka hana mutum dubu uku nan ƙaratuwa da annabi da gida da duk rubin da rita san da ta kai ma har ya ɗan buga manzara tsari salama ya samu ya kira wasu daga cikin sabai aka dawo amma kafin fa a dawo sa'ad ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin wani rijiya da suka zo filin dajin suka ta tona ba a sani ba suka mai da ƙasa suka rike ake ko doki ne fada ba rike kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya girma a ciki ya suka bai ta annabi ko ya girma a ciki sai kuri a wajen shi ko ne wuri ya cika bakin ramin sa'adu sa'adu wa ƙari aka dinga tsaransa ana harbinsa ana tsaransa ana harbinsa ya iya daga harfin da sahabbai wasu daga cikin saɗin dawo a nisla ne sallama ya fito abin da aka kirga tsara da kifiya kifiyu ba in aka harbe ta mai kifiya ba ba wai dutse ta tare ba wani ta harbe jikin ɗan adam matuƙan ba wai garkuwa ta hikiya kare ta ba to ban harbi a jikinka kamar kafin da ne kuka kusa a jikin katako ba nikewa ne ba to haka take nikewa an ce a jikin sa bayan zaton da ta dawo kamar bayan beguwa yi kawai a da a bayan ina yi karam Allah wajen wuce da taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba ka mahaifina da mahaifiyana ba don ba da su don ban san gare shi ban taɓa jin annabi ya faɗa mu ba sai masu adadin arewa kasu. Haka aka zo ana cire cikin nan a bayansa, ta na shirya sun ta shiga tana da wasu kunnuwa, to aka jawo ta ya gona ma za ta yi tafi. Sai aka dole ne an daga ƙaga wuri tukuna a cire ta, kuma ga yaƙi ya ce. Haka aka dinga cirewa kowace an cire annabi ya ce, "Bi da ka da jiho'un zan ba da ma'aikiyana da mahaifina duk su barshe da kawai. Ruhu da da ake tsara a bayansa domin har bi ta yaɗu ya fi guda dubu a bayansa. Amma bai da annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Sannan sahabbai da ruhu da alta an gudu ba. Tafiya da harbi ya yawa amma da annabi ya ko aka dawo. Kawo da kai ya ga zo aka ce waje ba ma harbi ake yi ba sai a ga aka ba. kana zaman sai da baraka dawo wallahi baraka dawo ba amma su hakkai da aka ce musu annabi na nan na kira haka suka dinga dawowa suka dinga dawowa alhaji bin ubaydillah wani yana da cikin al'asharatu al-mubashshirun bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin sai sarkin jarumai da sake yin wannan jarumta ya taso annabi da aka turo shi a wannan rami sallallahu alaihi wasallam ya nemi ɗan hawa wani dutse ya sake kira ya gaji sallallahu alaihi wasallam dan hajji ya wani lashi ya tsuguna annabi ya taka bayan sa sai annabi bai taka gama ai ta gama ya taka bayan sa sai ga wani sarkin kafiri yana kwance ya yi wani tara sai gama ya sa hannunsa ya tare dan hajji ya wani lashi san jirgin ce masa jijiyan hannu hannun naɗewa da kai kamar irin hannu inda ta sha ɗin haka hannun tafiya da jijiyoyin hannun ne haka ya rayu hannun samu ne tafiya da an kawo tsara da a taɓa hannun muhammad rayukan su ke barwa sannan a wannan ƙudu lokacin da za a buga yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga wasu takwai yake wa zai karɓi wannan takobin da ba da ake sa sai wani sahabi da ake kiransa abu maharba ko daga cikin ladanan da zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu maharba ne ko yawwa shi ya karɓi takobin da ya karɓi takobin annabi ya ce masa da aka ba da ake da ya ce ni annabi ya ce gobe da kashe ƙananan yara da duba adalci da musulunci banda ta kamata sai dai sai ki gaji banda kaza banda kaza duk wanda yake da Allah ka da shi yake abu ma da yayi wani nadi haka a kansa da wani tsirgon je yake akwai wani takama na tafiya ne na takama wanda annabi ya hana yin wannan tafiya amma a ranar abu ma da ake zara ta mutum yana wannan takama annabi na ce yau kan wannan takama ya halatta gare ka da ya dinga tsara ya dinga tsara a filin sababin a filin uhud ya kai ma an ce yakan tsari kafiri sai ya farka shi don tsafin ƙarfin imani abin da ne faru abun mamaki abun mamaki سعد سعد ربيعة سعد بن ربيعة هو سعد بن ربيعة سعد بن ربيعة an bayan an samu wani tazara an an an fita kamar hutun rabin lokacin yaƙi yaƙi ya ɗan wutan yaƙi ya ɗan lafa sai an nufi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai nemo mun sa'adu sai rabi ba sa'adu kan abin wa ba wane ne mun mishi annabi ya ce a duba mishi wani tare ya ce ni ne annabi ya ce ke ga duba mun yana cikin ra'ayoyi kuna cikin wanda sai zaga ya ce da na zaga na zaga sai na je na same shi an masa wani irin tsara ya ce a jikin sa raunuka ta fi guda saba'in yana kwance yana gargara ne kawai saura ka ɗan da mutum sai na zo da sai ya ce annabi ne ya ce zo in duba ka kana cikin rayuwa ne ko kuma ƙarar sai ke ka ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam da farko dai ka ce ina gaishe shi kuma ina masa addu'a Allah ya masa sakayyan da bai yi ma wani annabi a cikin al'umma ba yana faɗa gara fa yake sannan ka faɗa masa habbai idan suka bari wani cuta ya tafi annabi wallahi za ta da uzuri ranar kiyama duk wata wanda da yin soyayya an maka tsara tsaran yaƙi ba in kana so ka auna tsaran yaƙi ka gane to ka auna Allah ya kowace wanda yake cikin ƙaramin mota suka yi gaba da gaba da tirela ta bukan su ta wuce in an samu mai rai ka zaki su tsaraya ke munanan raunuka da za ka gani wanda wani raunin ma ba za ka iya kalla ban ka gani to haka tsarin in kai ana rauni yaƙi akan iya sa hannu a cikin wani rauni in wani ya lafta ma wani takwai to hannun ta ma zai shiga ramin rauni to ka sa da kan irin wannan a cikin sa sa da garabi sama da guda saba'in amma yana cewa a da annabi a ce Allah ya masa sake yin taɓa yi wani annabi a cikin annabawa kuma a gaya masa bai sai suka bari wani abu da cuta ya samu annabi wala ba su da uzuri ranar kiyar dan Allah wannan wata irin shari'a mu ko muna ba da ne muna ba da na ce a jihun mu ne a jihun mu ma ce masu himma irin su shi ba ya sa malam Khalid sai masu himma a cikin masoya annabi ne faka ɗan ga wanda ya ke iya haɗa maulidi da kowa ta maulidi sai ku biya shi ba fara'ika ake barwa ba da ra'ika ake barwa wallahi da yau mun zo maulidi abokin ka ya mutu wallahi ko baraka da ba fada maka mu gaskiya soyayya da sabai kenan take annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai sabon annabi nan mashhuri da ake kira Jabir bin Abdullah to ma'aikin ma'aikun da ke abdullahi ne ya ce ana gobe da ayi da ayi yakin uhudu ya ce ranar da jabir ne ya ce masa gobe da ayi yaki amma ina ganin ina fatan ku zamo da cikin farko wanda ya shahada ta ji ba ran ne ake buri a harfa da dan ɗaukar addinin Allah sai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tafiya haka in na rasu ana ji na bashi wani na ji na bashi da ke tafiya mu ya ce wallahi ko da aka zo aka kare yaƙi bayan yaƙi ya yi sanyi an zo ana ɗibar raunana domin su shahada sai ga mahaifinsa ya shahada ya ce mahaifina ya yi shahada na ɗauke shi ya ce da wata gwaggona ta ce mu koma da shi cikin madina sai an yi ce duk wanda aka ce ga wudu a masa kabari a nan shi da ya ba an koma da shi ba da sai aka dinga haɗa mutum biyu a kabari da aboki da aboki ya ce aka haɗa mahaifina da wani sahabi abokinsa kamar an rufe da nuhu ne ya ce aka haɗa su ya ce sai ga shi bayan hijiran manzo Allah da wajen shekara arba'in da wani abu wata tunani mace da ina ma'auya sai hanyar ruwa ya biyo ta uhudu ta kai na uhudu da a yi hanyar ruwa sai da ina ma'auya ya ce duk wanda ya san yana da shahidi ɗan uwansa kwanci a gurin to shi ne mafi haƙƙi da shi da da haka ya zo da a je gwamnati za ta sa da a cire su kowa ya san gefen da ya zaɓa a nan zai kila ƙofi za a mai da su a zuwa shi ya ce wallahi sai ga shi na je ya ce kafin da ta har an dole kabarin mahaifina ya ce wallahi sai ya same shi kamar yadda aka saka shi yadda aka masa tsara a wuyar da ya yi ga watan haka aka sa shi aka bayyana ce wallahi hakan muka shiro shi yana da tsaye gudu ya ce kuma kai ka ce yanzu nan aka saka shi kasa ba ta ce ba sai da ne sun ba da rayukansu da dukiyoyinsu sun soye annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka duk wanda ya dauki rayuwarsa ya bayar dan annabi wa man bi sifatin mustafa ko ala kullu hayatan wa mautan ala islam mubajjala duk wanda ya tabbatar da kansa da sifofin manzon Allah to rayuwarsa da mutuwarsa ya dauki ya samu sautaka abin girmamawa sai a ga wannan yaƙi da aka yi sahabbai sun gwada jarinta na ƙarshe jabe ta aka da ɗara biyu kudu ba yana kwanke da kwaje mutu yana ce a gaya ma sabon manzo Allah in suka bari wani cuta ya samu annabi wallahi ba ta da izini ranar kiyama soyayya annabi Muhammad abu ne mai tsada ba abu ne mai sauki ba ba mu kowa Allah ya ce ba ba mu je wanda Allah ya zaɓe idan mun lura akwai zainab wanda take mata ne da annabi ba zainab ce ta tashi ba zainab ne ku huyeyi ibn ahlab huyeyi ibn ahlab din da yahudi suna da su da ke gida da suka zauna a madina burin su a cikin su wani a yi annabin ƙarshen zamani ya ka zo a kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa da zai faru ita zai ga suna annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta amma mahaifinta ya gode bakin gaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya mutu yana gaba da annabi kuma haka Allah ya tsoma shi wuta yana da girman manzon Allah duk kusan kanta da shi in dai ka bada masa gaba to sai Allah ya kasanta ka kuma duk mun tantance da shi in ka gwada masa soyayya sai Allah ya masa kafi sai da tunan ta ce ba na mantawa ina yarinya shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina ta ce sun kasance suna ƙauyen madina lokacin da aka ce annabi ya hijira zuwa madina mahaifinta shi huyi ɗan akrab ya ce da wani babban ta ɗan uwansa suka ce ai an ce annabin laraba wannan wanda laraba ce shi ne annabin ƙarshe ya zo madina bari mu je mu ganshi shi din ne ko ba shi ba su kuma dama sun tare da ko kuma da Allah allazi na adina mu kitaba ya alifu da kuma ya kuma abna'u Allah ya ce wanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴayen ya ce bari mu je mu duba mu ga shi ne ko ba shi ba ta ce bai sassafa suka fita bayan asibahi kafin rana ta fito ta ce ba na mantawa ina yarinya bayan ba ta koyi annabi ne take faɗan wannan labari ta ce babanta da babbanta ba su dawo ba sun fita rana ba ta fito ba ba kuma su suka dawo ƙauyen su ba sai bayan rana ta faɗi da sarki da suka je madina sai ga manzon Allah duk wasu da sai karanta a cikin rawa da injiya sai gaji take suka dawo da dare take ba ta mantawa suna shigowa gida sai wannan babban da ke cewa ba ta kuma yi dan adam ya ce mata me ka gani wannan mutumin shi ne ko annabin na kowa shi bane ya ce tabbas shi ne shi da shi sai ta gome ya rage hudan bakin sa yake babu abin da yake illa gaba da shi har mutuwa haka ya fara sai haka ma yake zai fara sai ina yarinya na ji ko rashin daɗin ya shekaru a tana karama amma tana iya wato tamizi ta iya mayyata al'amur to ana nan ana nan kuwa sai babban da take yake ma baban da ɗan tun da ya tafi da shi ne annabin ƙarshen zamani mu yi imani da shi don darajar mai wanzu a duniya a dinga an faɗin mu da alheri har zuwa tashin duniya ka ga ya faɗa masa gaskiya ya ce ha ya ce wallahi tun da ba a cikin mu ya bayyana ba ya ce to shi kenan an ce babban da ko shi ne ya yi bayyana mai kyau ya gwada shi imani shi da ƙarshen rayuwarsa ya yi imani amma shi kuma ya yi ɗan haɗar sirkin manzala ne ba amma su ne suka je suka ce suka shiryo yaki na hanjar wanda aka zo aka yi tara madina aka hana annabi fita wanda ta da annabi sa aka fita da ta wani salman farisi aka je aka tono wani rani da ake kira gwallo wanda cikin kundoki da ke tsallake wurin ba amma akwai wani jari wanda an ce yana iya faɗa da mutum ɗari biyar a wani ruwa da mutum ɗari biyar shi ne amurbin wuce amurkan wuce an ce zai shi ɗaya ne ya iya kawo kurkurokin da ya fito da gudu jama da doki da doki ya tsalle sai ya tsalle ta wannan rayu ya je za a takobi ya ce duk sabbai wanda ya tafi shi dajin ne ta annabi izini ba sai na aliyu da sai na aliyu zama lawan wata wuya fita mutum ba mai fada da mutane da biyu sai na aliyu zama lawan wata wuya fita karamin yaro ne shekaru ne na duniya har shi a mutum mutum ma yake shi bai yi fara da shi yake mu gidan ki fara da wannan yaron yace a gaya wa Muhammadu ya ja ya ce wani ne shi ya kai ne sai na umar su zo annabi kuma yace bai izini mu kowa bai mace na ai to nan aka ja daga aka ce da aka yi wani tunyi kun hayaki bai tashi kuma an fi mintoci ba a ganin sai na aliyu ba a ganin abu da jarumai da jarumai an haku to a nan ne fa sai na aliyu kalam Allah wajen wata ce aka sake wata haduwa shi ne sai na aliyu ya mata wani sara san da yanke masa kafa amma dan jarumta yana doki kafan ba ta kafa ba ya tabe shi a gudan wuce dan tsaban jarumta da kafirci aka sake kuma karo sai na aliyu ya sare shi to wannan yaƙi na hanyar Allah ya turo iska ta rushe su ta koya ta karya su to bayan su koma gidanin tarihi da kai amma abin da muke so mu je mu dafa kai shi ne bayan an yi sallallahu alaihi wasallama an kai rundunar azabu wanda Qur'ani ya saukar da sura guda yana da mana kiskar su to sai annabi ya koma gida ya ajiye kayan yaƙi wani ruwa ya ce yana wanka sai ga jibril ya zo to wani gudu na amma ma ce jibril ya zo sai da aisha ta ce wani mutum ne ya zo ta ita ta ce ma biyetin karfi ne ya zo biyetin karfi wani sabon magana na ne sallallahu alaihi wa sallam yace bibiya shi zo kofar ɗaki na ya jafa haka yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan kudi ne gaya maka idan sai ka sauke makamun ko kowafiyarsa ana tafiya a hanya ta sha nabi haɗu da wasu majalisar wasu mutane suna zaune yake shi kwarai ba yake wasu cikin gaji da tarbi ya wuce a kan wata alfari da sauri ba fari ne ta tarbi ba ne jibril ne malamai ta ce ashe idan mutum ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kafa to mala'iku ma suna iya shiga suran ka ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta ce ne to shi ne ya ce gaji ai je ne su wannan mai da ya ce ce ai ni ya yuke annabi ya jari ne mun yake ba ni ya bane ta a jefa mu tsoro sai ka karba ni fara da manzon Allah kina ga ma ba shi da ne biyo ni da an ya koyi da su ba za su yaƙi annabi annabi bari ya ce su ba amma su da kowa wani alƙawari to da annabi ya ce sai ka ga su kwana a cikin da biyar annabi ya ce ba shi ga ba guda gari sai da ga wuya ya yi wuya sai ɗaya da ci zuwa gabanin sun ya kira ta abu bin usaidi ko ta abu bin asidi shi ne shugaban bari ƙuraita ya ce to ga Muhammadu ya zo ya kewaye mu kwana ashirin da biyar ba shi ba ta. To ni na ne ba ku shawari. Ya tara jama'an gari. Ya ce in ma mu fita mu nemi tuba ta yi imani da shi don wallahi kowa a cikin ya sani annabin Allah ne. Kawai muna fara da shi ne don sarai. Shawara na ɗaya ke. In ma na biyu ya ce mu fita mu yaƙi da shi amma mu fita dukan mu da ƴaƴanmu da kowa eh ma ji ta tuni sun ba dai wala ma ba yace na uku kuma imma mu ni da kai sai abin da yake a kan sai ka ce a wala mu ba ni ma da shi ba mu sauka kan alƙawarin a taura da injiya da salamu bayan ya kawo. To shi ne, tattali, domin amfanin rayuwarmu, duk muka je muka ya ci yau kado ilimin ɗaya na mu suke tashi, domin amfanin ya tashi ɗayanmu da matanmu ko da mu mu rayuwar ne amfanin rayuwarmu ba da ɗayanmu da matanmu, wani shi daɗin rayuwar ne. Domin shi mu sauka a hukuncin da suka ce ha, su kowa da fitantanci ba. yake to dole ne ko ya faru to da suka ji wuya sai suka turo gurin manzon Allah suka ce ina roƙon annabi ya bada wani tarihi da ake kira Abu Lubaba da ke shawara da shi to ka ga annabi ba mu ne sai shi sosai dama shi ba so shi a yi faɗan ba shi sai na annabi ya ce to Abu Lubaba shi kuma Abu Lubaba da ya je suka ce to kai ɗan uwanmu ne ahalin kitabi da zaga addini ya raba mu kai ka zauna da Muhammadu ka ba mu shawari me kake gani a nan yayin ki akan mu to shi kuma Abu Lubaba sai aka samu zaniya a gurin sai ya ce gaskiya annabi bai da wani hukunci a kan ku sai nuni da wuyan haka ko ya ce sai yanka alhali kuma annabi ba in suka duba annabi ya karɓa duba yace wallahi lokacin da na faɗi wannan magana yace kafa na fa ta ɗagu a yadda na rafa zanta musu wannan ba san da na tabbata a cikin raina da abu baba yake na tabbata na halicci Allah na halicci maza Allah yace ka jira da haka ma ni yi rukuwa ka ruwa kuma yace wallahi har yaba duniya ba zai kara zuwa bani kuwa ya na gari kallon garin ma yake wala har yanzu bai kare gari ne ya saba wa Allah da manzan Allah a gudu da ya zaga kawai shi sai ya fita ta bayan gari annan ba ta kofa nan shi ya fita ta wani kofa sai koma madina sai ya je kama kansa ya ɗaure a jikin kuɗi da gari an ce san je kwana ashirin a ɗaure ya ce wallahi ba zan kunce kaina ba ko da zan mutu sai dai in annan Muhammadu ya kunce yake shi ne na tabbata Allah ya karbi shi bana dan Allah ya karbi wani wannan sai ya da sabon Allah da ya taba yin haka ba zaniya ne an da mana zaune ana tafiya abu da baba ya zo shiru shiru ko da ke ga labari ya da ta ga abu da baba can a madina wajen kwanan da uku na daura a cikin mutum da da biyu ya ce wallahi ba ni kunce shi sai an kun ba ta rere mutu dan ya harshe Allah ya ji ma annabi ce ne yake an ce ga abin da ya faɗa ba su bari ko ya da ka mutu yanka ko da ka annabi ce kashi to shi kenan annabi ya ce da ya zo ya nemi gafara ya na nema masa gafara na Allah amma duk da ya ɗaura kan sai abin da Allah ya yi ka ji hama ya annabi ya ce da ya zo ya na nema masa gafara kuma da Allah ya ce masa amma duk da ya ce ya ɗaura kansa shi ke ne abin da Allah ya yi shi ne fa daga nan sai kuma ni ƙwararra suka sake ce to sai ka rasa ne mu fita kwana ashirin da biyar suna kawai yunwa ya dame su shi kuma wannan kirkin manzala wai dan adamu an yi rashin sa'a da aka koma handak ya biyo shugaban bari kurai da ake kira kawo dan asadu akan daji zama tare da shi sai kuma annabi yana cikin garin annabi zo ta wai gano gari da shi ne ce ta ce sai annabi ya ce to ni yanzu wanda ne hukunci a kanku shi ne ake kira sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az dan uwan ne ali kitabi ba na kare amma shi ya ji mali kuma lokacin da aka yaƙi handak akwai wanda ake kira wai ibn arika ibn arika an ce shi ya mata wani tsara a ido masa'ad dan mu'az sanda aka ce sun sa masa jijiyar gidan wanda take gobe sai Allah da shi sama ya koma Madina ya je shiga wani kanci na zaune akwai wata mata likita wanda da tsarin likitanci a yau ana bin tsarin musulunci ba da yi mace ta yi karatu likita duk yau a babu laluri kuma ba mun ce haramun bai a babu laluri ne ana yi amma akwai kuma matsaloli da kuma yana kasan mutum mace da maza sai Allah amma ba muna nufin mutanen mu kafi ba dole ne a samu da ya toshi kyau. To ita wannan mata ya yi ta yana kira da suna ta Rufaiya. Rufaiya ita ce likita wanda ta dinga jinya mawai da aka yi musu ciwo a wancan yaƙi na Handak. A ita ne ke jinya ci sa da ɗan ma'ar annabi ya ce a je a zo da shi. Aka zo da shi annabi ya ce abin da ta hukunta ma bani Kuraiza shi za a yi. Aka ce haka ya zo ma aka zo da shi a kan wani gado haka na jinya dai kamar yanzu ya ci an zo da shi a mota irin ambulance da aka zo da shi annabi ce ku tashi ku shugaban ku aka tashi aka je mama shi annabi ce duk abin da ka ce ai ma bani kwani da shi da ai duk abin da ka yi shi ko dai kalle su su ma suka ce sun yadda sa'adin ne tausayi ne sa'adin ne kaza kaza sahabi ya kalle su ya ce ya rasu da layi duk ta mazajen su da suka yaƙe ka duk ta kaje su eh ya ce kuma ka kama matayen su da ƙananan yaran su duk ta mai da su bayi ta mai da su kursiyoyin yaƙi ka kuma kama kuciyoyin su duka ya ke ganima annabi ya ce lallai ta yi hukunci da abin da Allah ya hukunta. Yara ka daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bari kuraiza aka dinga fitowa da su aka dinga fitowa da su bari da zuwa rashin sa'a shi wannan koyayye dan akafin nan shirikin manzan Allah nan sai aka zo da shi a daure aka ce ya sa wani hula haka wanda ake kiran sa a gamo irin mai kunnuwa haka nan aka zo da shi hannunsa a daure a wuya irin ɗaurin gudun aka zo da shi gaban manzan Allah annabi ce me ne ta yi gaba da mu ta yi ba gaba da mu ga shi Allah ya kamo kakarsan ta hannu me za ka yi ya ce wallahi ban ji kan da na sanin gaba da kai ba kusa da lalai na shi na sarki a yi wannan karshen rashin arziki ke karshen ga kowar da suna neman afuwa a cikin annabi ya kyale su kamar da aka shirka sa suka fiye amma shi ya ce da ya tsalla na sani annabi ya ce ba kara kanka haka aka tsara kansa ita kuma matan annan mamuli amma ya tafi da tarihi baban da take ni Allah bude da shi sai ya gani ne ya ga annan mamuli kazo ke ya yi sahabban manzo Allah shi wani ma'aikatan ka ne ya ta annaba ma ta tana ci ta kafa mummuna na magana a kanka sai ce wallahi kin tuna karama ya taba ni ya ce shi da annan mamuli har mutuwa ya ba har mutuwa kuma hakan ya kasance ashe annabi na dogara da abin Allah wanda duk kudancinka duk kudancinka da Allah duk kudancinka kuma da manzon Allah din in dai ta yadda ta zama mai gaba da shi wallahi sai Allah ya wulakanta ka ya aka yi Abu Lahabi ba ba kan annabi bane amma da yake ba wani yake yi ba idan ne jin ka sai ya kawo mabotan ka matan da ta dace kire gidan sai da wari ne ki ya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tafiya da haka soyayyar da sahabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gari mu ba mu kace ba kaje ka duba yakin da ake kira ga jokin huta yaki ne wanda annabi ya tura ɗan aika ya kai wani wasiƙa da ya ci sarakunan rum sai sa ɗan aikan annabi sahabi ne ya zo wucewa ta gari wani sarki bai ba fa gurin sa da turo kuma a ka'ida ba a taɓa ɗan aika ko da kuwa a cikin yaƙi ne aka buga aka ja daga aka ce to sarki ne ya turo an aika ya je ya faɗi kwamandan kan kaza to a ka'ida ba a taɓa shi kuma ko da yake gaya masa na na munin magana ba a taɓa shi ɗan aika yana cikin rigar aika amma shi ba gurin sa aka aika bai tara sabon annabi ya kare shi annabi ya masa abin ya masa ciwo manzo Allah ya ce wallahi kina ya ce annabi shi ne rundunar yaƙi ko mutum dubu hudu suka tafi wannan yaƙi kuma a yaƙi kai kamata babu ke na bakar babu ke na umar babu ke na usman babu ke na limbin ya tsafar nan babu cewa shi har annabi ma ya gwada wani abu da wani san mutane yake karatun su ba na Allah da annabi bane a cikin yawan magana annabi ya san gaibu ko bai sani ba dukkan mata a imanin da annabi da darajar mu da abunsa mun wuce wannan matsayi wai mu ba mu bukatar ya gaya mana hujja kan annabi ya san yadda ko shi mu mu mutu wannan wurin wallahi wannan karatun na sura bayani ko yan labi a imani to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shugaban yaki zai gina harika annabi ce in an kace shi a wani ruwa ya kace ba in kudura wani ruwa ya kuma kace ba in an kace shi ya ce da abu da ya yi yake in aka ce shi a Abdullahi bin Rawaha ya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abun mamaki kuwa yanda an yi lejera nan ai wannan kike tafiya ya ce in an yi kaza ai ma'ana za a kashe shi wane ya dauka za a kashe shi wane ya dauka yanda ya jera na ka shi aka shi ya gina harka aka kashe Jafar bin Abi Talib haka aka kashe kuma Abdullahi bin Rawaha lokacin da annabi ya raka su yaƙi an ce annabi ya musu rakiya daga Madina zuwa waje da ake kira Saniyatul Wada wajen da aka tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce annabi ya musu rakiya ya daga musu hannu sai sun dawo shi ko bai je yaƙin ba sallallahu alaihi ana kira safariya sai ga Abdullahi bin Rawaha ya kama kuka sai mutane ya ce masa kuka kake yi me yasa kake kuka kana tsoron mutuwa ne sai ce wallahi ina buri ina ma in mun je wannan yaƙi ina burin wani makiyin Allah ya mun wata irin tsara wanda za ta farka kirjina ta yanke hanta na mutu a masa raunin da ya taɓa yi rayuwa ta ji ba a kan manzon Allah yana buri a mata fara da farka a ƙarƙar ba da yi ta hankali tsarin da bane rayuwa yake wallahi abin da nake buri ke shi da nake kuka ina ma Allah ya azurta da hannu da kuma Allah ya azurta shi da da aka je filin yaƙi wannan sarki da aka ce ga Amir ya turo rundunar ta zama musulunci da wani adalci sai an ma wasiƙa an tura maka ranka da ana zuwa idan an zo kuma sai an sake tura maka ba za a faɗa muku da gaskiya ko kuna bacci ba musulunci ba ya ce tsoro ya ki adalci ya ke kuma na jarumta idan haka aka zo aka tura masa ya aka tura masa damina sun zo da ya tashi fitowa da sojojin yaƙi annabi ya tura da mutum dubu hudu to shi kan da ya fito da mutum dubu ɗaya sannan wani sarki a gefensa ya sake ba da agajin sojoji shi ma ta fito masa da sojoji ɗaya ɗaya ɗaya mutum dubu ɗaya duk musulman duniya waɗanda ba kai dubu ɗaya ba ko dubu hamsin ba kai ba inda ana magana a mai sulali sulali ya rasu ya bar sahabbai mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne wani kuma ruwaya an ce ba ta ya ba wani ruwaya kuma da ce a ba wanda ya san adadin su ya ba amma a lokacin duk musulunci ba kai mutum dubu ɗari ba mutum dubu ɗari ne ya tura amma shi kuma mutum dubu ɗari biyu suka fito da shi haka zuwa ka jera a sau mutum dubu ɗari biyu za su yi fada da mutum dubu hudu sai kawo na mutum ya ga da wannan ya tafi wannan ba ko ku taɓa jin wannan a yaƙi yan irin wannan ba kun ba sabon annabi a ce mutum dubu hudu da ke fara da mutum dubu ɗari biyu har sabai kari da shawara ko a kai da ɗan taika ne mai sauri ya je ya yi tafiya ko da na kwana uku ya je ya gaya wa annabi ga farin da suka fito ga kaza kare wani sahabi ya tashi ya ce wai ne muka fito nema ne aka ce shahada me muke tsoro aka tura wa annabi ga yau da suka so shi ana tsoron mutuwa ya ce ko ko ina muka je mutuwa na za su same mu in dai shahada muka fito nema ai annabi ya san za su fito haka haka za mu yi bara ya ce ya san za su fito haka shi ya sa bai ce mana in mun ga duniya a turo maka ba abin da ya gaya mana in an kai ne sarkin yaƙi wane ɗauki komanda an an kai wane wane a ya zan da fito da yawa biya da koya fara haka haka gobe da yayi mutum dubu ko suna fara da mutum dubu ɗari biyu biya da ne wa man ta kuzi rasulillahi nusratu ittarkahu al-aqdi fi ajali hadhihi duk wanda taimakon sa ya zama wajen gaban dan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi makarama da taimako to ko da zaki ne ba ne game da kai a kurmun duniya daji sai ya guda ya guda kuma mun ga mun ga taron maza da yake cewa ta tina maula da su lillahi annabi ya taɓa aikan sa daji ko ya zai daji ya ga zaki ya taso mata ya ce wa kika ya ce ni ka aikan annabi Muhammadu ya kaga zaki ya tuka yana ka daukiya sai zaki ya kace ya wuce gaba yana bin ya gwada masa hanya ya gwada masa ya bata kuma a wani ruwa yake bayar da son an ba ko kashi yana tafiya da da tabi'ai sun taɓa yaɗa zango a wani bakin daji shi ya je na lafiya almajiran su tabi'ai suna zaune ko da ya wani zaki ya dimfaro kansu suka je suka gaya masa da yadda Allah ya zo yana ce ba zaki zaki na kowa yana kuka yake masa ni sahabun annabi wani na kuma almajirai na ya man da akwai wanda zaka iya tabawa a cikin bismillah aka ce kawai kuma ta bar sallah duk wanda kaga akan annabi Muhammad akan annabi Muhammad ko wace tafsiri da ka iya ce dai in ne tsiyin ka da ruwa da nan bai kai ba bai da tana al-mustafa ayyuki da hada shi ba ta jama'a kula da manzala shi ne ainihin technology baka tsara ma'abuji ne ko asibar ta'awada ruwa na kiki wanda aka saba da shi ya zama ruwan daɗi tafiya da yawon annabi ne to sallallahu alaihi wasallam tafiya da aka sadu aka kwaru aka gwan da yaƙi aka ta abdullahi da yanayi da yake na harita haka dai kuma aka ta kuma wata annabi na madina na zaune ran da aka gwabza yaƙi sai annabi na ce yau rundunar Allah za ta gwabza da rundunar kafirai dan Allah sai kana da mun wannan annabi ba ya kallon abin da yake faruwa ba yanzu ba ga kamar ne tana gwada mu duniya ba muna ganin ka duniya duk duniya da ke da yake da wannan shafin yana kallon abin da yake to su wani ma yayi yawa wanda tana ɗan magani ne ma da bahaushe sai ya rasa annabi ya ce zo mu jina Allah san ko ba ana yaki ya ga ya ga annabi da sana hawaye sahabbai ta gane na sha biyu sallallahu alaihi wasallam ya riga shi ya shi wallahu sai ya gina harifa Allah ya yi rahama mu zai kan harifa anan sahabbai ba su gane ba su gane ya yi shahada sai haka ya ce Allah ya ji kan Ja'far dan Abi Talib aka zuwa da ya ce har an ya zuwa da zama ma ya tafi gidan Ja'far yana gida ne ya je ya yi biyar da matansa ne ina yaran da suke ya'yansa ina kaza ina kaza annabi ya ce ku shirya abin sha ka kawo musu annabi yana da kuma da gida to ita ma da yace basira ce ne wata maganganu da annabi yake yi annabi ya kakar zuwa da zuciya da koyar da annabi ya kuka a gabanta sai ta ce me yasa mun yi gida me yasa ne shi ya rasulullahi idan ya shi adam ne ta gaya mun annabi ya ba komai in ya shi adam ne ta gaya mun ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kare ya dinga mata kinaya ne har ta gane mijin da ya shara ta dinga kuka annabi ya ce mata kada ki kuka na ga shi a cikin aljanna tsuntsaye suna ɗaukar da suka je suna yawo da shi ba aljanna muke da mu je ba to annabi na madina na kallon ta shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa sabai shirya abinci a kai ma iyalan جعفر لما كان مثل شيء واحد شيء هذا جعفر الطيار haka bisa abinci aka yi shi aka samu suna suna yi rasuwa a makwabta a yi abinci kuma shi ma aka abu zai riga wa haɗu abin da ya roƙa Allah ya masa wuri aka yi kiro ana yake kira rana ta ɓaci mutum dubu ɗari biyu ba su nasara kan mutum dubu hudu ba sai ya da tabbin fi'atin kalilatin جلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم أرسلني يوا رجال الله يجيك حد لكن من انتهاء أكثر الجنان يوا بإذن الله كما منني ومن كان منني ولكن تجيك سوى متمسكا منني شغل بيدمو من رقوة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي أبن يسا قبا سيئين سوى daga nan sai annabi kuna madina ya ce Allah ya jikan Jafar Ibn da Allah ya jikan Abdullahi bin Rawaha sai annabi ya ce tabbaci daga cikin takuban Allah ya ɗauki tutar musulunci ya riƙa shi ne Khalid bin Walid wanda a duniya ke magana da a Uhud annabi ya ce tabbaci daga cikin takuban Allah da shi ya ce ya san ya ce kamar da zafi ke baya shi ne shi ya sa idan ya ci dare da baya da dare shi aka huta aka da ke mishi a shahidai ko aka lura su bukatu suka ji tsoro wannan rigina ta tsarumawa suka ji tsoro wa'innan wasu irin mutane ne da fala'i taurin rai shi ne da safiya dai aka sake cewa kuma daga yashi Khalid bin Walid ya canza fuskar iyali ya ce rundunar da take baya ta koma gaba na gaba ta koma baya na hagu su koma dama na dama su koma hagu ya ne ta canza position sai wannan rundunar guda ɗari biyu ba a ɗan da an kashe wata daga cikin su sai suka ji tsoro suka ce wallahi mutanen nan suna rufa ido ne har sun koma garin su ne an janye wasu an kawo su kai ta ce wallahi muka sake faɗin nan bara muka yi labari ta ce so mu shi ya ta dawo gida to kafin a dawo gida da turu an aika ya zo gida wa manzon Allah wanda iya ne na kwanaki a kalla na sati ko na sama da haka an aika ya zo Madina ya gida wa Annabi sai Annabi ya mata in ka ga dama ka bar ni in gaya maka duk abin da ya faru in kuma ka ga dama dabbar da take an yi ba sai ta ya rasu da lafiya a wanda take sai an da gida masa an yi kaza an yi kaza ya ce wallahi ba wani harafi abin da ya faru wanda annabi ya bari san da ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam da sabon manzala sun so annabi da dukiyoyin su kamar abannin yakin ƙorafi da yake ta magana a kai an yakin mu da ranar asabar amma ran lahadi aka sake fita kuma za a sake tarawa kuma an nage shi bai a fita da wani ba wanda shi ba ya yi shi ba an ce daga shekara ya biyu ne sai uku sai manyan raunuka aka kafta da sunan ma abu su gane ji tsoro a zo a sake bugawa don lokacin da shiga mutunci ba ya gudu shi ne Allah ya ce ban kada su bi yi wasu min Allah wa fatilin lam yasasusu wa tabu ridwan Allah wallahu rizqul aziz ya ga ta saman annabi idan muna jin irin a wannan gobe wanda da ke gani asali ce wallahi an musu raunuka washe gari da za a fita ya fi shi da ɗan uwansa ba su iya tafiya amma an yi zaɓi da kuma ba su iya haƙura ba da shi haka yake ɗaukan ɗan uwansa kaman kaman jaka a kayi ya ce ne gaji a yi shi bayan ya gagara tafiya ɗan uwansa ya gagara tafiya har an yi gaji biyu same sabo da wannan su ne sabon manzan Allah rayukan suka bayar da dukiyarsu kuma Allah ya ce inna Allah hashara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah Allah ya da dukiyar mu'mini da kawukan su Allah kan zai ba su aljanna kuma Allah ya ce wa ma badalu tabdila ba su canza ba canza ba to wannan a takaice ya riga shi wani ne karanta maulidi muna kawai ta magana amma an kana kuma da samfuri na soyayya na soyayya annan mamur wanda sahabbai suka yi irin soyayya da sahabbai ke wa nan in kana so ka ga irin ta to ka kalli maulan mu shawara shawara ya so annabi soyayya wanda take ta gaskiya daga abin da yake faɗa a kan manzon Allah tun daga ruhinsa ne zuwa zuciyarsa zuwa harshensa abin haka da shi yana ce muradu abidin babu ya ce jami'in jinanin wa azwaji min al-qurba qawl amma wa hasbi ala shay'an wa hasbi ala shay'an da'u muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba yake na aikin haji amma wannan kaji aikin haji nan da su a jirgin ruwa gaba daya duk da muka ji aiki na jirku abin da suke nema na da ke dubu da ya muka ce a ɗauko aljanna da mata ya hore ki da halimai kamar ne da ke da kuɗi a ba ka kuɗi ke mai zaka ba mai gada gida da mai gyaran fulawa da mai abun miya da mai sai ya'ya makaranta halimai ne kawai shi mai tutu ni kuma abin da nake roƙo wa haddi ya ishe ni a rakin al'awun muhammadu duk wanda abu kawai wanda annan mamu ne taɓa ganin wannan abu ma'ana ya kalli ƙasar makka ya kalli madina shi duk gabuwar da aljanna da ya da idan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wa innan wurare shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya masa komai shubra ya ce wa akramahu al-mawla ko a janna karamati wa kasakahu man lam yakhla'ihi fawqa Allah ya girmama shi mafi girman girmamawa kuma Allah ya keɓance shi ne koyi wanda halitta a fara da shi shi an yi shi ne kai halitta a fara da shi ba wai shi ne samu wani abu a gurmu ba daga ƙarshe a man kafuwa na tsawaita ina kiya mu ɗan uwa kada ke da a wannan zamani babu wani abu da ka so ka tafi lafiya da shi kamar su ya san Muhammad. Kuma soyayya ba ƙarya ba ne. Soyayya ba ƙarya ba ne ko masoya ka ce fara. Sai ce ko da wasa ne ta je kun masoyiya ta ce ba ta son ka. To ka haƙura. In kuma ta ce tana son ka to tana son ka. Soyayya da soyayya ba ƙarya ba ne kuma soyayya hawan hawa ne. Ala jari fil muqtara bil kudni mu'uridan al-wujud. tasirin hadari ne kawai shawara ya ce ku nemi zama da annabi Muhammad da yaya kamar mu ce ya yaya za mu zauna da annabi Muhammad ya ce bil hufi da soyayya amma ba mu wuce alerji wanda ne kawai da kai wanda ba a irin wannan soyayya mace kyawun sakwarar yau budurwa kyakkyawan budurwa ba a mata irin wannan soyayya ma'ana soyayya da ya ce wa annabi Muhammad ne musamman ne ba irin wanda ake yi ma ɗan mata ba lallai dalilin dalilin guda da tsafi shi ka tafa shi shi ke wurare da zai lawa kaɗan sun soyayyar wannan bawa a cikinka ta ishe gyara masa zuciya to ana so soyayya hawan hawa ne ya kama so annabi soyayya na gaskiya da yawan masa farashi da akhlaq kyawawan da ke a irin na manzon Allah da yawan masa farashi da kuma koyi da shi harshen islamic da shi wannan suna abubuwa guda uku na alamun soyayya annabi amma daidai shi da daidai shi kuma da ƙarshe mutane su yi ƙoƙari su shiga wannan ɗarika ta tijjaniya babu arzikin da ya fi wannan hanya ta zikirin Allah ta salatin manzon Allah ta isi da bayi mutane su yi ƙoƙari su shiga wannan ɗarika shi ne maganin wasiƙu yawan yiwuwa a duniya wani sai ka ga in ba Allah ya kiyaye ba shi sati yi salati an da kuka yi ba amma in har ana azurta shi da riko da ɗari kan bayan Allah to a kullu bi yayi salati annabi na dole ba kamar da yake sallah farilla musamman na tijani a nan kai kan tijani yayi salati annabi nan sai biyu da sittin da biyu in ka dun ulama salati da shi shi jawara muna kira ga uwa a rike wannan dalika a nemi shehu muraci a karɓi dalikan nan kuma in ji da zai sana wala ya imanin ta kawo kuma ba wani abu ne da rika ba illa kara ma himma ma na kada rika ke su ba halin lai ba sun zama da malalaci ba su kalalaci to himma ake kara ma shi lamarin Allah kuma ka lura da kyau dukan ma almajirai yanzu sai mutum ya zo ya baka aiki na almajirci ka yi wata kana masa don bukata da biya amma insha Allah mutum ya ga kai makanta in dai wata guda ne da ka dace tashi sai ka zama wani abu ya sa kayan ki amma an yi wani ya kama ina fatan an gane kamar ke da ne ka tsinka riguna ma wani amma in ne da gaske ba sai ka gaba inci mai kyau yana sa maka in ne kuma kawai kowa wai da inci mai kyau sa maka to haka in dai kake ya ka tsaya kai da kai to za shi dan lalata ka ne amma in kai ka bayan Allah nan sai a waye gari kana wasu ibadu ma wanda ya ka sha mamaki wani dattijan bayan mantawa ya taɓa zuwa yi mun kukan rayuwa ta masa daji na ba shi wuri na basmala dari bakwai sai da mani ne da bakwai in ba na yi kuskure ba arabi wala ya kwana biyu sai da rashin malam babu wani wuri ne ni ya ɗauka da shi a kara masa adadin biyu kawai sai ce wallahi wannan sai ta masa nauyi sai dai mamaki ya tsufa yana da kurkura ba zai iya bismillah rahman rahim kafa ɗari bakwai ba tamanin da ɗamara ko dubu hudu kai sai na cikin mu alhamdulillah da Allah ya haɗa mu da bayan Allah da ya kare da rikin tijanina kyau da gaskiya kuma duk wanda ba shi ji ne tsaya ne adalci ya roƙi Allah ya Allah in wannan tafiya hanyar nan na masu zikirin nan ita ne hanyar da kai gare ta Allah ka gane da yadda muke shi wallahi ne wace ba za a wuce ba shi ba Allah ne haka kama in dai da ke wallahi ne ga wannan hanya na mutanen Allah ba hanya hayaniya ba ne ba kuma na neman duniya ba daga ƙarshe muna ta wasu ne da annabi Muhammad wannan gari na ciki da jihar Kaduna gaba ɗaya da arewacin Najeriya gaba ɗaya da kasan ma baki ɗaya da duniyar musulunci baki ɗaya Allah don wanda muke taro a nan domin ka Allah ka ce mace masa yanci da musulmi a biyan da su wani ka sai da kafin da kafin a biyan da su matsalolin kasan da na kasan musulmai gaba ɗaya Allah ka ɗauke mana dan annan Muhammadu wanda ya tsaya wajen jagora na wannan taro a rikta sai ni ma da tsanin Allah ka tsaya masa da duk wanda ka tsaya cikin ɗauniya da duk wanda ka yi hidima da mu da muka zo daga nesa Allah ma ka tsaya mana dan annan Muhammadu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله حق كلمه وامتداد الابد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allah ya raka da alheri Allah ya fara da ƙarfi.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
بالذي سيف الذي كالبريد اللي أبدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وتبارك وتدار بالبرد وللبيعات بالله أبطل من هدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Yeah.